بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar lahadi ita ce safiyar 16 ga watan jumada al'akhira shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 7 ga watan disamba 2025 daga wannan majalisi namu da ake kira da suna majalisu al'imam abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi daga nan northwest university layout da ke daɓai a cikin birnin kano za mu darasi insha Allah wanda zai zama mai lamba na 17 kenan a cikin littafin Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' Al-Imam Abubakar ibn Al-Imam Abubakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 463 yace daga lambar tarjama ta 230 go yace أنبأنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس وموسى بن الحسن الكوفي بمصر wato ya sha hadisin ta hanya guda biyu kenan hanya daga Muhammad daga Abdullahi ibn Muhammad ibn Salim a Baitul Maqdis da kuma hanya daga Musa ibn al-Hasan a Masar Ƙala su biyun suka ce haddasana harmala ibn yahya qala haddasana ibn wahab harmala babban dalibin al-imamu shafi'i din nan malamin imam muslim daga abdullahi dan wahab al-misri qala akhbarana ibn lahi'a an aqil an yaqub ibn utbah ibn al-mughirati ibn al-akhnas an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala ya ce manzan Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbul mutabadhdhila alladhi la yubali ma labisa yace Allah madaukakin sarki yana son mutumin da yake shiga mutsu mutsu bai damu da sai kaya na musamman zai saka ba wato mutumin da duk abin da ya samu kawai zai saka Allah ya tunawa mun fara tattaunawa kan wannan mas'ala game da hukunce-hukuncen sutura da ya kamata mutum a matsayin shi na ɗalibi ya dinga sakawa da kuma wanda bai kamata ya saka ba a inda muka ji dai abinda ake so dai ya zama akwai alwasatiyatu wal iktisad tsaka tsaki da daidaitawa kar mutum ya zama wato bawan sutura ya zama dukkan damuwar rayuwar shi akan abin da zai saka kar kuma mutum ya tafi tsirara ko kuma ya saka kayan da zai zama wato zai kunyata ko zai wulakanta a cikin mutane da gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙa mushi sannan ya zamana cewa kuma sutura shi ta halasci wato dukiyar halasci ya ɗinka sutura sannan irin nau'in suturan wanda shari'a ta halasta ne tun daga kan kala ko nau'i ko tsayin sutura wannan hadisi hadisi ne za'ifi saboda raunin ibnu lahi'a asalin hadisin yana cikin littafin shu'abul iman na limamu al-baihaqi haka nan za ka ga shekul albani ya takhrijin hadisin a cikin abda'ifa a lamba hadisi na 2324 ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni haka nan al'iraki a cikin takhrijul ihya almuguni an hamlil asfari fil asfar da takhriji ma fil ihya min al'akbar yana cewa lam ajid lahu aslan ba shi da tushe karɓaɓɓe wallahu alam malam ya sake cewa wa haddathana Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Abana al-Haiti at-Taglibi qala haddathana Ahmad bin Sulaiman an-Najjad qala haddathana Muhammad ibn Abdus qala haddathana Surayj ibn Yunus qala sami'tu Yahya ibn Yaman yaqulu ahadi bil hadith la yatlubuhu illa mukhriqu thawab yace a iya abinda na sani da ilimin hadisi babu mai neman sa sai ka gan shi da yagaggen tufa wa ma sami'tu thauri ya ibul ilma qattu ban taba jin thauri yana aibata yana aibata harkar ilimi ba yace ai karatu yanzu tunda ba a samun kuɗi ko kuma yana mai da mutane talakawa kar a damu da ilimi kullum yabo yake yi da ainihin wato kwadaitar da mutane akan su shigar ka ilimi wala man yatlubuhu ban taba jin sauri yana aibata ɗaliban ilimi ba qalu suka ce laysat lahum fihi niyya sai in ya in yana yaban ɗaliban ilimi yana yaban harkar ilimi sai a ce to algaba ta malam ai yanzu ba dan Allah suke ba irin wannan mugun magana ta yi duk duniya suke nema shine laysat lahum fihi niyya al-imamu thawri ya zauna majalisi yana ta yaban ɗaliban ilimi yana musu abin nan addu'a ta gari sai wani ya ce azata malam ka rabu da su fa waɗannan usanan da ka gani ba dan Allah suke ba qala sai ya ce inna talabahum lil ilmi niyya mujarradin kasancewa su neman ilimi ni a guri na niyya ce mai kyau a shahidi shine da ya ce iya sani na da masu neman hadisi za ka gansu da yagaggun kaya wato saboda mene saboda ba su da lokacin da za su tsaya suna gyara kayansu ko kuma ba su da lokacin da za su tsaya suna neman duniya har su samu kaya mai kyau su saka kamar yadda kasan dai almajirai a ƙasar hausa a da da manyansu da yaransu za ka ga su tana alamta akwai ƙarancin samu a tare da su wanda aka ce wannan almajiri ne ko ɗalibi ne ko makaranci ne ko duk wani wanda yake harkar karatu dama za ka ga bai da wadata domin bayi da lokacin da zai nemi duniya har ya samu wadata ina fata muna ganewa wannan isnadi yana da rauni saboda ainihin wato a cikin shi akwai wani mutum wanda ba a san wane ne shi ba shine shi malamin da ya riwaya daga gare shi din shi wannan wato Muhammad bin Abdullahi bin Aban ya kasance musturi ya kasance mutum ne wanda yake musturi kamar yadda shi Khatib ya faɗa a cikin tarihin sa yace wa kana shaykhan musturan salihan faqiran muqillan ma'rufan bil khair wa kana mughaffalan sai dai bai da ilimi mai kyau ma'a khuluhi an ilmi al hadith bai san ilimin hadisi ba Allah ya gafarta mai malai sake cewa wa haddasana وسميت أبو الحسن محمد بن أحمد ابن عمر ابن علي الصابوني يقول أخبرنا أبو علي ابن الصوافي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي daga Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal yace na tambayi babana an Abdullahi ibn Dawud al-Khuraibi daga malam Abdullah game da malam Abdullah ibn Dawud al-Khuraibi wani malami ne cikin malamai da suka rayu a zamanin faƙala sai ahmad hanbal ya ce ya bunayya kana rajulan lahu haiba ya tambaya ban shi wannan a an shi karatu a gurin sai a mutum ne dai mai kwarjini ka kaman wato bai goyi bayan malanta irin ta tasa ba qultu lahu sai na ce ya aba ma ma kanat haibatu me ya kwarjinin nasa qala yace kana qamisuhu muqabbaban kullun rigarsa a goge da hausar zamani asalin muƙabba daga ƙubba wato riga wadda take tana da sikati ba ta ma lallan kwashewa sosai ta irin ta yan birni cito kana kamisu hu muƙabbaba wato kullun cikin sitati yake wannan kan so cikin sitatin ya nuna cewa kamar bai damu da ilimi ba duniya ya damu da ita da haka imam amur yana ganin kawai wannan abashi dai ya buga duniyarsa wannan isnadi ne sahihi tsari ne sahihi mazajen shi a mazaje ne masu masu aminci shi ma Abdullahi bin Dawud al-Khurabi din shi malami ne yana ma da riwaya a cikin Sahih Bukhari amma malamai irin su Imam Ahmad masu ta kashifi suna baya baya da shi suna ganin shi wannan malami ne dan gayu wannan ba irin sabgas yake ba da ilimin sa da da da da da da amincin sa amma su ba irin mutanen da suke so ba kenan sun fi son su ga mutum haka a bushe kamar an sallame shi asibiti قال حدثنا ابو طالب محمد بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن بكير التاجر قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم بن ايوب قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبدوس بن كامل اخبرنا ابو معمر حدثني ابي قال جاء رجل الى مسعر مسعر بن كدام وانا عنده ni ina zaune da shi inji shi abu ma'mar ne kenan wa alaihi thiyabun jihad mutumin ya zo da kaya kyawawa ya ci gayu ya yi asin da asin faƙala sai mis'ar ya ce mishi anta min ashabil hadith kai ɗalibin ilimi ne faƙala na mai ce ƙware ku akar makalla ni ma ɗalibi ne faƙala mis'arun sai mis'ar ya ce laisa hadha min alati ashabil hadith to wannan irin shigar taka dai ba ta ɗalibai ilimi ba ce man talabal haditha falyas falyastashfi falyaktash falyatakashaf afwan man talabal haditha falyatakashaf wanda duk yake neman hadisi to ya dinga takashufi shine wato rayuwar zuhudu ya dinga zuhudu wal yamshi hafiyan ya dinga ma tafiya babu takalmi dan wannan yana saka tawalu yana saka ji kai ba komai bane nan da can ko zaka dan fita ka dan siyo rufe wata ko zaka dan leko kaga ko kai bako ko daga cikin gida zaka fito ka je ka dan duba na ba bayan layi to ba laifi ka tabbata takalmi ba laifi kuma ainihin wato a ga yanayin sitirar ka bai nuna alamar duniya ka damu da ita ba wata rana mun je karatu gun Professor Muhammad Sani Umar Allah ya saka mai da alkhairi irin haka da muke zuwa dinnan kullum ina buga wannan misali mai ta dariya da mutumin da aka yi wa an shigo kawai za a yi karatu ana gaggashe da malam a cikin mu akwai wani wanda ya ci gayu gayin yayi yawa malam na miƙa hannu kawai sai ya ce wai daurin aure za ku je ne wallahi aka ma da ya ce gashi a gaba na aka yi wannan duk malam sun sani ce daurin aure za ku je ne ce a malai ce ta ai daga ka ci gayu ne ya wuce misali malam wannan namu ya mishi wannan abu nuni cikin nishadin saboda an zo za karatu ka saka wata sabuwar shadda farasal da sabuwar hula ka kawo wani sabon gilashi ka daura kai ba limamin juma'a ba kana kanshi wala yace daura aure na kuma inda yazo asabar kaza da san aure da ana yawan shi asabar wato abinda ake nufi shine jama'a kar ya zama kana ɗalibin ilimi amma ya zama na shigarka ta fi kama da mutumin da kawai sunan shi ɗan gayu wannan lokacin da zaka bata a wajen neman kudin yin gayin da rigimar da za ku yi da tela da wajen zaben irin shadda da za ka siya da kuma tunanin gun wani ne wanki da kai hulaka yanzu wanki ma ba a yi ma a nan garin sai an kai maiduguri ko da maturu sai an kai gabas ko wankin hula ma haka yake sannan ka zo zaben waɗanda ma za ka saka da aiki duk wannan lokacin da ka cinye shi a abin banza ya kamata ka cinye shi ne a karatu a muraja'a da muzakara da mutala'a da mudarasa ya kamata ka cinye wannan lokutan to sannan kuma wannan yakan mantar da kai wato tawalu'un malamai domin duk sanda kai wata shiga ta musamman ba za ka dinga jin kai mutum ne na musamman psychologically ka kula da kyau haka za ga ko zama ne akwai inda ba za ka yi zama ba daga za ka bata kayanka kuma mutane da ba za ka gaisa da su ko sun gaishe ka ba za ka amsa ba saboda yanzu kai wani mutum ne na musamman to ana so ka ji cewa kai dan adam ne aji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo karatun nan da gaba ɗaya da ake tututiya akan sa mun sha jin labarin yadda yake rayuwarsa yadda bai damu da duniya ba yadda bai damu da ina zai zauna ba me zai ci yadda yake kwanciya akan tabarma karauni har ta mishi shata a jikinsa yadda yake kwanciya akan buzu wanda ya kode Umar ya ce in ka kalli ɗakin ba za ka ga wani abu da za ka sake mai da idan ka akan sa ba to haka ake so ya zama wannan shine gare ka to amma babu laifi ka aje wasu kaya na musamman domin annabi yana da su sallallahu alaihi wasallam kayan zuwa sallar juma'a kayan tarban baki kaya na yin wata harka ta musamman a yanzu zamani ya zo da waɗannan social media ɗin da suka kawo packaging dole sai an yi packaging akwai malaman da za su yi katu ba sai an musu fa kwalliya fa yadda ake wa yan fim fa wallahi tallahi akwai akwai masu musu kwalliya akwai costume ake cin shi yawa sai an gyara mai gimin shi an gyara mai karin hularsa an gyara mashi kwance babbar rigarsa haba wannan abin yayi yawa jama'a yayi yawa ba ba ba harka ilimi bace wannan shine wata rana mallam albani namu Allah ya gafarta mai yake ba mu labari cewa akwai wani ustad da yaje yana karantawa Abuja mallam ya gamu da shi ya ce wai kai yaushe zaka tuba ne ce malam me nake ce ai zaman ka garin nan ma ai ai saban Allah ne zaman ka kawai a garin nan saboda mata da yake musu karatu sai ya ci wanka ya je ya zauna ba karatun suke kalla ba kawai ta gilashin idan shi kawai take kallo gilashin idan shi kawai take kallo ranar wani haka yace ina yawan sukan masu gilas kuma ni kullun da gilas kin idan ne yake ciwo ai ni na rabin idan a jikin gilashin yake akwai wanda gilashin su irin na yan gayu ne ina kwatance ne kawai da za a gani da haka jama'a ba a ce mutum ya kazanta ba kai kai tsafta ka wanke kafarka ka wanke bakinka ka wanke kanka kai aski yadda ya kamata ka sa sutura ka gwargwadon bukata amma kai ya zama wannan shine shugul shagil ɗinka abin da ake cewa kai zama damuwa ka kawai kenan wata sabuwar shida ta fito wani sabon material wani sabon mai dinki ne ya fike monogram a ina ne ake in ba in ba musiba ba a ce yanzu wankin hula tun daga Kaduna sai an kai shi Yola ko Sokoto ko ko, ko Maiduguri duk mutanen Kaduna da Zaria da Kano ba sai wankin hula ba sai an kai wani gari duka ba staci bane kawai ake sakawa da usadai ma ba su saka hula irin wannan da muke saka wanda ana karya akwai wanda ake cewa ta usadai ba ruwanta da da karin abun nan ba ruwanta da staci ta shiga fe naci ko ta ko ta bani ka ji hadisi da ake cewa to irin wannan ita ce ma hula usadai amma yanzu kowane usadai da kube da da kinde da wacece sunanta Allah da ya kyauta a istimaluhu samt wa husnal hadi daga cikin dabi'ar da ake so a ganta ran dalibi akwai shagaltuwa da shuru ya zama na kana da samt kana da shuru ka iya kame bakinka wa husnul hadi da kyakkyawan alhadiyu anan shine tafarki kamar zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wato tafarkin rayuwarka in an zo za a abin da ke tafarki shine yadda kake mu'amala mu'amalarka da iyali mu'amalarka da abokai mu'amalarka da ƴan uwa mu'amalarka duka mu'amala complete package na mu'amalarka shi ake ce hadiyu to yayi kamata ɗalibin ilimi ya zama ana so ya zama yana da yawan shuru ka su kaka zama ka da yawan surutu mara amfani mara ma'ana sannan ya zama kuma al'adaka ko ɗabi'unka kyawawa ne قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود ابن الأشعث الإمام أبو داود السجستاني كنا وانا نامو مي سنن أبي داود دقى النفيلي ما لم سكينا قال حدثنا زهير حدثنا قابوس ابن أبي ذيبان مكياي قابوس ابن أبي ذيبان أكوي مغنغنو أكنسا غمد وانا حديث قابوس ابن أبي ذيبان ترجمة عن أبيه عن جده ليكي رواية دقى ابن عباس gashi nan ma anan ma ita din ce anna nabiyallahi qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal hadiya as-saliha was-samta as-saliha wal-iqtisada juz'un min 25 juz'an min an-nubuwa innal hadiya as-saliha kikkiawan halaye halaye na nagarta wanda za a dinga cewa alasan barka wanda da za a baka aure a zo a tambaya duk mutanen unguwa su ce a mutumin kirki ne ya san darajar na gaba da shi baya da abokin fada baya cin mutuncin kowa baya da taurin bashi baya zagin uban kowa baya shaye-shaye duk wani abu na banza baka yi shine alhadiyas salih kana kula da ibada kana kula da mutunci kana girmama iyayenka ka san darajar na gaba da kai wasamta salih da kyakkyawan shuru shiru mai kyau wato ya zama na cewa baka da karara da surutu da daga murya in kuma za ka yi magana za ka yi magana ce mai alkhairi mai amfani wadda ta dace a inda ya dace babu cin zarafi babu ƙarya babu ashariya babu karara waliktisada da yin komai tsakatsaki aliktisada shine yin komai tsakatsaki daidai ruwa daidai kurji juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar inda za a raba annabta gida 25 to wannan kashi ɗaya ne cikin annabta wato abin nufi shine ba wai annabta annabta ana iya jazza'a ta aba wani bane a ana nufin wannan halaye ne na kirki wanda suna cikin components din ɗabi'un da Allah yake kimsawa annabawa a same su da su to duk wanda ya samu wannan kamar ya samu wani sashe na ɗabi'un annabawa duk wani annabi a cikin annabawan Allah zaka same shi mutumin kirki ne da kyakkyawan ɗabi'a wanda yake yin abubuwa tsakatsaki to da ka dabi'a ce ta annaba wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud kamar da kake ganin isnadin karara gashi nan ta hanyar shi al-Imam Abu Dawud ta malam An-Nufaili zuwa ƙarshen sa kuma hadisi ne wanda ya tabbata duk da an yi rigingimu akan akan akan sa kafin ya tabbata baya ga al-Imam Abu Dawud al-Imam Ahmad ma rawaito shi da wake a cikin kitabu Zuhud da al-Imam al-Albani afwan al-Imam Bukhari a cikin al'adabul mufrad da Ibn Abi Shaiba da Ibn Abi Duniya a cikin Islahuddin da da Islahul Mal afwan da Tahawi a cikin Mushkilul Athar hadisi ne dai mashhuri malamai da dama sun rawaito shi haka nan bai hakima a littafansa daban-daban a cikin Sunan Kabir a cikin Shu'abul Iman da cikin littafin shi Adabu Shafi'i da ya rawaito su da sun rawaito al-Imam Ibn Abdul Barri a cikin Al-Istizkar fi mara'ibi fuqaha'il amsar a cikin mujalladin sa juz'in sa na can kashe kashe 21 ko da biyu ba na manta ba ya tattauna kan ma'ana hadisin so hadisi ne tabbatacce wanda yake nuni zuwa ga koyi da kyawawan dabi'u su dabi'u kala biyu ne akwai dabi'u wanda suke jibilliya halitta ne haka Allah ya halicci mutum da su wani tun yana dan yaro zaka ganshi da wasu dabi'u in kana da yaya zaka ga kowa dabi'arsa daban akwai kuma wanda suke muktasaba wanda zaka yi makanka riyada ka koya wa kanka dabi'u na kwarai saboda kaji falalar su kaji cewa addini ne kaji cewa halaye mutanen kirki ne akwai akwai wata riwaya wadda take ita kuma da'ifiya ce ta tana cikin musnadul shihab na al-qubai yazo da lafazin cewa inna tu'ada at-tu'ada shine bin abubuwa sannu sannu wal iqtisada wat tathabbuta da kuma wato bin diddikin abu kafin kai magana ka tabbatar meye wasamta juz'un min 26 juz'an min an-nubuwa shi wannan isnadin shi yana da yana da rauni saboda a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna wato ibnu abi kanz wanda malamai suna rauna tashi in ba na manta sunansa ba akwai wata riwayar ma da take wurin Tirmidhi ta hanyar Abdullah ibn Sarjis sahabi Abdullah dan Sarjis shi ma ya da wata riwaya wata ke a muhtamala ce ita ma littasi almuhimu dai waɗannan ɗabi'u ne da ya kamata mu kula da su musamman mu da muke wa kanmu tuce cewa mu ɗaliban ilimi ne ya kamata mu zama da halaye na gari halaye na gari kuma tun a cikin suna bayyana a cikin alaƙa da ubangijinka kula da ibada da Allah ya daura maka yana cikin manyan halaye na gari sannan mutunta mutanen da kake rayuwa da su tun daga iyaye da da da da sirkai da malamai da dattawan anguwa da duk wani wanda yake da mutunci a cikin mutane ka mutunta shi shugabanni da sauransu wannan yana cikin halaye na gari sannan yana kuma cikin wato karamci shine ya zama kana da kana da kana iya bada gudunmuwar da za a iya samu daga gare ka ta sadaka ta kyauta ta ilmantarwa ta aikin gayya duk abin da ya kamata a ce kamar ka yayi to a same ka kana yin shi wannan suna cikin halaye na gari wanda lil asafi shadid a cikin wannan al'umma muna muna fama da wato karancin halaye na gari muna karanta su kullum amma wajen aiki sai dai sai dai mu ce Allah dai ya samu dace to haka na al-iqtisad yin abubuwa daidai gwargwado kada ka dinga zama mai guluwi ko mai jafa'i مالك يتوى أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن أحمد بن إتاب آه ابن عتاب عفوا قال حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا داود بن محضر داود بن محضر وانا متمين وانده يكي متروكي هكذا مالا منسى يزيد ابن عياد ابن آه جعبدة جعدبة شما متمين وانده يكي ميروني هكذا وانا إسنادي وانده يكي آه ساكت عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي من أعجبه صمت رجل فهو مثله idan ka ga halayen wani suna burge ka to kai ma irin shi ne kenan halin shi suna burge ka kaga wannan akwai nakara mutum akwai mutum da kaga san ba irin shi ba irin ku dai ba maza ga halin shi na burge ka har zaka tana ina ma kai irin halin sa ko cewa ne ya da hakuri ko kuma ka san baka da hakurin kaga ya saba waki hadisi yana cikin sunna na ibnu abi shayba na ibnu abi asim kitabu sunna farko farkon sa wake nan haka na tabarani a cikin al-mujamul kabir ya ruwaito shi wa hadathana abu umar abdul wahid ibn muhammad ibn abdullah ibn mahdi qala hadathana muhammad ibn makhlad al-attar قال حدثنا أبو أحمد بن منصور قال حدثنا حرملة عن ابن وهب قال سميت مالكا ابلاي دان وهب المصري yace naji malam malamin mu imam malik imam darul hijra rahmatullahi alayhi yaqulu yana cewa inna haqqan ala man talaba ilma an yakuna lahu waqar lallai wanda yake neman karatu to wajibi ne ya zama yana da alwaqar mai alwaqar yin razana ya zama yana da natsuwa wal wal hilm ya zama yana da dattaku kar a ganka wani a ci barkatai wani burkitaccen mutum wani mara kan gado wani ne ihu da harguwa akan titi ka zama waqar shine natsuwa ar-razanatu wa sakinatun wancan za mu cewa waqar wato natsuwar gabobi kenan sakina kuma natsuwa a cikin zuciyarka da tunaninka zama tunanin kama na tsatsan tunani wa khashiya kuma a ganka da tsoron Allah wa an yakuna muttabi'an li athari man mada qablahu ya zama kuma yana bin tafarkin magabatansa ya zama dan salaf kenan da ake cewa ko yawwa dan salaf dan wahabiya kar ka saki kana dalibin ilimi amma baka da nasuwa da kai ake duk wata hayaniya a unguwa ko da ku ake zage-zage akan facebook wani ma za ka ga ɗan Manchester ne ji da shi ake wuni ana iyo an ci Arsenal an ci Manchester daga wannan ba mutunci ba ne wani da shi ake guje-guje a kan babur an ɗauko amarya irin wannan kekunan da ake ɗauko amarya yanzu a ciki har aje su tantsara cikin rami da amarya Allah ya kyautu to ya kamata ya zama akwai abubuwan da ba naka ba ne kun ga a ƙasa Hausa muna da wasu al'adu da suka kama da waɗannan karatutukan tun da za ka ga duk mutumin da aka ce da dangantuwa da malanta ko limanci ko almajiranci ga al'umma ba ta yarda yi wasu abubuwa ba ko da su ya halasta su yi ce a ba malam har da kai mujarradin aka kaɗa ko kaya aka yi za ce a ga ta malam bai dace ba za a za a zo a karɓa to sai aka zo aka yi wani zamani mu ustazan yanzu muna so wai dole sai mun yi komai irin na sauran mutane ba mu yadda a ce muna da wasu ɗabi'u hasa da mu ba duk abin da mutane suke ma sai mun yi sai ga ustadu zai aure sai a ce shi ma sai ce shi ma sai yayi irin sharholiyar da sauran yan yan bariki suke yazo yana yana yana dina yana cocktail yana kaza ko yana yana video da matarsa duk irin waɗannan al'adun ba daidai bane ba ko da wasu suna yi har abin da ake ganin kamar ya halasta ba daidai bane kai sai ka sai ka shiga cikin shi saboda kana ɗauke da wani babban sako ne kuma ana so sakon ya zama yana da haiba yana da kwarjini a idan mutane shi za su dinga bi amma idan ya zama wannan kwarjinin da ake nema ba a same shi daga gare ka ba da abin da ka faɗa ya zama abin banza za mu zo mu ji hadisai akan akan asarai akan akan irin wannan kwarmatan da mutane suke da sunan barkwanci ko content da sunan karatu mutum ya zo na majalisin karatu yayi ta sakin baki yana magana ta batsa yana ƙarya yana hakaito labaran ƙarya ana ta dariya za a yi awa ɗaya tashi babu wanda zai koyi wani abu na ilimi a wannan wajen ba wanda zai koyi wani abu na nagartar ɗabi'a ko halaye babu ko da a ce an karantar da aya an yi tafsiri an kawo hadisi amma wannan hayane da za ta bugari za ka yi ta ga an yanko iya wajen za a yanko ita ita za ta yaɗawa sannan kuma za ka ga masu ƙarancin hankali su suke damuwa da wannan zaka za ga mata sun fi yawa wajen da wasu a dabiya musu tambari cewa na kisatu akalin za ga matasa sun fi yawa wajen za ga waɗanda ba ɗaliban ilimi sun fi yawa a wajen saboda hanya ce yake Allah ya kyauta so da zaran ka ji malami yana irin wannan abun kawai ka tsallake ka kaɓata data ka banza ba wurin neman karatu bane yawwa malami shine wanda za a zauna a gaban shi har a tashi ba wanda zai iya dariya ma wani shuru haka sabai suka ce ko sibin mas'ud muna zama a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai mutum ya ji kamar ɗora mai tsuntsu a kan shi kuma kada ya motsa tsuntsun ya tashi to shine zaka tashi saka ji imanin ka ya karu a soyayya ka ga ilimi ta karu natsuwar ka a zuciya ta karu ya ba maka tasiri ke Allah ya kyauta wannan asari sahihi ne insha Allah yana cikin littafin Hilatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani da Baihaqi a cikin Al-Madkhal ila Sunan da Ibn Abdul Barri a cikin aljami da akhlaqin rawi ya kawo shi mu'allakan cikin aljami da akhlaqin rawi na afun jami'u bayan da ibn fadli afun wa dasana muhammad ibn ahmad ibn rizkin qala dasana muhammad usman ibn ahmad al-daqqaq qala dasana hanbal ibn ishaq hanbal ibn ishaq dan uwan dan gidan dan uwan ahmad ibn hanbal ahmad ibn muhammad ibn hanbal yana da dan uwa mai suna ishaq ibn muhammad ibn hanbal to kuma ɗansa hanbal ibn ishaq malam Ahmad dan Hanbali shi rike shi tare da sauran ƴaƴansa shine wannan Hanbal hadathana Qabisa an Hasan Hasan ibn Salih al Hasan ibn Salih wannan yana da yana da matsala kuma zaka ga cewa akwai akwai ibhami a wajen da in gatsai da yake cewa haddathana ashabuna an Ali bayan bai riski Aliyu ba kuma wanda yace daga gare su kuma yace ashabuna wasu mutanen mu qala yace idza ta'allamtumul ilma fakzimu alaihi idan kuna koyan ilimi ku dinga gintse shi wato ku zama masu kamewa wala takhlutuhu bidhahikin wa batil kar ku cakuɗa shi da dariya da ƙarya fatamajjuhul qulub sai zukata su su kishi irin malaman nan yan comedy da malami zai zauna abin da yake faɗa an san ƙarya ne shi ma ya san ƙarya ne ya san ba haka bane abin labari ne kawai na kanzon kuregi kaga ya cakuɗa karatunsa da raha da dariya da da iface iface malami yana karatu ana ihu ana fito ana cewa sai da kai malam kaza kaza kaza kaza sai kai dan malikin malamai malami uban malamai ai ta mishi kirari kamar dan siyasa ko kuma kamar wani kaura bai da aka tashi kawai shikenan iya abin da za a rike kenan ‘yan maganganun da yi na ilimi da ayoyin sun narke a cikin wannan shiriritan wannan ba malami ne za ka saurara ba kuma ba za ka koyi addini a gabansa ba ba kuma za ka koyi tarbiyya ta ilimi ba za ka kiyaye malam ya ce wa ya jibu ala ɗalibul ilmi ɗalibul hadithi an yi ta jannabar la'iba wajibi ne in ji malam abubakar alkhadib daga dadi ga ɗalibin hadisi ya guje ma wasa alla'iba wasa wal'abasa al'abas shi ma wasa ne kuma abin da ake nufi da al'abas shi ne wasa wanda ma babu wata fa'ida a cikinsa kamar da Allah ya ce afa siftun amma ma khalaqana kuma abasa abin da za a dinga yi kamar da gaskiya amma babu wata fa'ida a cikinsa in banda ɓata lokaci wattabazzula fil majalis ya guje ma kuma wato sakin baki a wajen karatu bisakhafi ta hanyar yin magana da ke take gwada ƙarancin hankali shine as-sakhaf as-sakhif shine mai ƙarancin hankali wadhahiki da dariya wal qahqaati da kyakyacewa wa kasarati tanadur da yawan kawo yasashen zance at-tanadur shine al-kalamu shad as-saqit sannan at-tanadur ma ana ce ma tusa tusarihi ana ce mata ita ma at-tanadur tun ya dinga tusa ana jin shi a masallaci misali wato kada mutum ya gona ya ta kawo zantuttuka wanda suke shawar wanda ba a saba ji ba kuma gani zancen mu'amala aure sirrorin da wasu ɗalibai mata suka gaya maka tsakaninsu da mazajensu wani zance da wani mai kuɗi ya sirranta maka na wasu laifuka da ya taɓa yi wa Allah ko ya je Saudiya ya aikata su ko ta barna da aka yi a cikin gwamnati wanda sa cikin shawar zona majalisar ilimi ka ta kawo mutane wannan ka sa mutane su fara shakku game da iyalinsu su fara zargin mutane akan maciya amana ne wanda bai faɗi suna ba amma za a gane da suwa yake ko kuma wanda akwai wanda ya san labarin sai ya siranta mai ce wani ne ba wani maka side talk kai da baka sani ba an baka sirri ka zo ka yada yana cikin annawadir wa idmanil mizahi ana yi cewa almizah ana yi cewa almuzah shine yawaita ba'a da wasa da dariya almuzah shine wasa da dariya babu ya halasta ayi wasa ayi dariya ayi raha nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wasu daga cikin sahabbai suna yi su Abu Hurairah an ruwaito cewa suna da raha da wasa da dariya amma ba a so ya wuce kima kar ayi ƙarya kar a ci mutunci ka a shagaltu da shi ba a yi wani abin arziki ba irin dan wannan wasan da muke dan na kanawa da zage zagen na ayi daya biyu ba kawai sai a wuce irin wasan kaka da jika wasan fulani da bare bare wasan katsinawa da nufawa duk wannan ya halasta al'adu ne masu kyau da suke tabbatar da zumunci amma kada garin haka ka aibata dan uwanka ko ka ci mutuncinsa ko kai masa kage ko ka faɗi magana da za ta wuce wasa har ya ɗauke ta da gaske akwai magana da aka faɗa da sunan wasan amma sai wani ya dauke ta personal da ake cewa ko ya dauke ta serious kun tuna wata mata ta cewa duk Kano ba ajin turanci wata yar Kaduna sai da aka wajen sati ana rigima dole ya tabbace dan Allah ta tuba yar Kano sai hakuri kaga wannan wasan ya tsananta wata kila bata san zai kai ga haka ba ita ga cewa ita mutum yar Kaduna ce su kuma Kanawa irin ana wasa sai kawai ta ce ai duk ma ba su turanci ai ku turawan Kano suka ba su daɗi ba to irin wannan kada a yi wasan ya wuce kima ya zama na daidai gwargwado wal ikrar minhu kar a yawaita fa inna ma yustajazu min al mizahi yasiruhu abinda ake halastawa cikin wasa da raha shine kaɗan wa nadiruhu da wanda yake yana da wata fa'ida nadir wanda ba a saba ji ba wa tarifuhu da wanda in an ji akwai wata hikima a ciki ko wani tarif shine abu mai ban sha'awa in aka ba labarin na wasa ne amma zai koya maka wani darasi ba gama garin wasa bane allazi la yakhruju an haddil adabi kai ya fita daga da'irar ladabi da biyayya wa tariqatil ilmi kai ya fita daga cikin harkar ilimi wato za buga misalin ma buga da abin da ya faru da dalibai ko malamai ko wani abu da zai amfane mu ba ma muttasilu amma ai tayi wani bayan wani wa fahishuhu da wanda yayi yawa wa sakhifuhu da wanda a cikin shi babu hankali wa ma aughara minhu sudura da abin da zai fusa ta zakata shine kamar misalin da muke wanda zai sa zakata su ta da bakin ciki su ta kaici an zagi wani nasu an aibata dabi'ar su ko halittar su ko garin su ko al'adun su ko mun gane an ci mutuncin su wa jalabi sharri wanda zai jawo sharri tsakankanin mutane ha a ce za a yi yaki za a yi zage-zage za a yi za a yi gori ko muzumunci zai lalace fa inahu mazmumun wannan abin ki abin zargi ne wa kasratul muzahi yawaita irin wannan wasa din wadahiki da yawaita dariya ya ba'u min alqadari yana zubar da mutunci da ga misali yanzu yawancin mu nan mun yi jami'a ko ko mun yi karatu a manyan makarantu muna da lecturori mabambanta da muka fara sabawa da su a 100 level da za mu sa su a rate ɗaya ne cewa duk malaman mu ne amma kowa bayan shekara ɗaya biyu gurgurar ɗabi'a shi gurgurar mu'amalar da zamu shi malamin da ya mutunta kanshi za ci gaba da ganin mutuncin shi malamin da kuma ya zo aji kawai zai fara surutu da raha ya zo layi yan mata ya shiga ya fita maimakon laccan ya ta taɗin banza da wafi ko kuma zai zuwa ajin sai ya ga dama za a raina shi kawai za a raina shi ba haka bane har ka ga a zo a cikin department shi ya fita daban har a aji wata ranar lakcara sai ya magana sai a ce ƙarya ne ko wata ɗaliba ta yi tsaki duk ba muna ganin haka ba saboda wannan abin shi ya ta yi har sai ya zama ya zaƙo mina alƙadari sai mutuncin shi sai ya zube to haka ta malami a unguwa yana iya samun wannan ta malami a cikin ƙungiya da sauransu yanzu akwai malaman da mun sani malamai ne ana ganin su matsayin malamai amma in suka yi magana ba a ganin mutuncinsu ko a social media ne ko ana kallon su wani abu ne daban saboda suna yin irin wannan abin yayi yawa amma akwai malamin da saboda waƙararsa hannu ma yi miko maka hannunka na rawa inda za ka ji ya kira ka a waya baya wajen ba sai ka ji kana jin kwarjininsa al-imam malik rahmatullahi alaihi an ce haka majalisin sa yake in an zauna a majalisin takarda wannan wasu suna jin tsoron sa daga takarda a ji karan juya littafi akwai wanda za a gama iya fifa amma zai kasa daga saboda yana jin kunya da kwarjinin kan malamin ya dauka wasa yake wata ne imam malik yana karantarwa haka sai aka mai tambaya sai ba da amsa da da fatawar zir dan sabit gashi akwai wani bako shi ba dan gari bane ya zo daga kasar kufa ya zo watakila ziyara irin ta aikin hajji da umara kawai shiga majalisin ya zauna yana cewa ana cewa ya hukuncin kaza maliku ce to zai dan sabit ga fatawarsa kawai wancan ba a fa bashi umarni ko aka bashi izini bai san yanayin majalisin ba da da da, da ganganci kawai sai ce ina fatawa ali ibnu abi talibin da ibnu mas'udin maliku kallon shi kawai haka yana kallon shi kawai wasu suka suka ce da wa Allah ya gama su da kyar ya kai labari wallahi ya gudu ya bar takaddun shi ma wajen sai suka dawo sai maliku ya ce ai ban ce ku da kishi ba ina dubawa ne in gare tabbas dai bako ne ko na san dai dan gari ba zai haka ba yace ku je ku lallabo shi ya dawo aka ce ka je ka dawo mallan na san magana da kai idan yace mishi wayan Allah kai bako ne hala yace eh ni bako ne daga Iraki nake ce to ba mamaki sai mai ce to ka gani mu nan muna da mazabin mu da muke bi na malaman garin mu shi muke bi kuma anan majalisan ana karatu ba a sa mana baki ma'ana dan bako ne amma babu wanda zai wannan gangancin da ba dan bako bane babu wanda zai gangancin da malami yana magana yana wani ya same baki malami yana magana wani irin abin da ma muka ɗauka mu ga magarin nan wai da malami ya zo jan aya kawai sai a taya shi a jawo aya tare da shi wai kai ma ka haddace wallahi ko kasar maka kaje kaga yadda ake zauna a majalis in ka tuno namu sai kai mamaki har a zauna awa ɗaya a tashi a a harami in ka je ka zauna a majalisi ko kabbara ba za ka ji wani yayi ba saboda an yi karatu yayi daɗi ko tari ba za ka ji ba ballanta na ka ji ƙaran wata waya ko wani ya tashi wai zai amsa waya yadda ka san babu kowa a wajen ko malamin ma wani kanshi kawai na kan littafin ko kallon mutane baya yi shi ma shi ma yadda ka san wata amarya irin yana jin kunyan ma a ga a ga fuskar shi gashi ya riga ya dan kiba wannan dan lullubin nan da su malam shi suke saka irin na irin na yammaka wannan dan lullubin da suke ci mashi shimar ko ya riga ya ya kiba shimarin nan kawai karatun su suke in ka tana sai ka ce oh yare ta kan ya alamu mu kuma nan sai a zo a zauna a majalisi in ma irin haka ne mun zauna da wani a majalisi irin haka aka tashi shine yake tambaya da ya ce wai ya ji majalisin shuru ne ko ba sa ganewa da nace suna ma ganewa yake nan shi ya ji aka tashi ba ya kabbara ba majalisin wani malamin mu a Sheikh Hassan al-Bukhari yana kanta da zadul ma'ad aka zauna aka yi karatu aka yi karatu wani alhaji da muka je da shi yana jin larabci da koyo bayan tashi sai yake cewa shi ya ga majalisin nan shuru ne wai wani mutane ba sa gane karatun nan ce kai ai ku su ne suke ganewa ya ji babu kabbara babu komai so zaka jama'a mu koyi wannan waqar din da ake a majalisin ilimi yace wa yazilul muru'a sannan kuma zai kawar maka da mutuncinka malami ya zama lafuzan shi ba irin na malamai ba mu'amalarsa ba irin ta malamai ba wannan zai kawar mishi da mutuncin shi a gari akwai malamin da aka ba mu labari a kasar Madina sai da aka mai nasiha musamman akan gudu da abun hawa ma malami ne yana karantawa a jami'a amma ya shahara da cewa shi ya hawo abun hawan sa ya hawo mota to gudu yake wanda ya wuce kima sai da wasu dattawan malamai suka suka ce mishi wannan ba dabi'a mutanen kirki ba irin wannan da kake ganin wai bari kai ka fita a guje da babur ɗinka kana a wizo ka dinga ratsa ababen hawa kana ta hon bai dace da mutuncin irin ka ba sannan kuma dole sai mun kula da wato urf urf yana da mahalli a nan shine al'adun mutanen garin da kake rayuwa a cikin su matukar bai saba wa shari'a ba to ana yana da kyau ka kula da wannan al'adun a al'adun mutanen gari kaza akwai irin wurare ko mu'amalar da ba a saba ganin wani na yi ba yanzu kaga idan a Abuja ne dan misali yanzu an ganka a malami Abuja ka dauko matarka a mota ko kun tafi supermarket irin wani supermarket din na yan gayu na Abuja kuna ta sayayya kuna tafiya kuna tafawa ba wanda zai ce wani abu amma ina jin a nan garin zai zama musiba wani malami cikin manyan malaman da ake jin su kawai a gansha a Sufi Mart ko a Country Mall ko a Adobe Mall ko a titin zurar din nan sa'ad ko kawai a ganshi a cikin kantin nan da yana rike da kwando mata shi tana biyar da shi suna daukan kayayyaki a ya ya kwafsa yi ko saboda al'adun mutanen garin nan ba a san haka ba kana jin sarkin Kano zai iya yin wannan abu ba zai ba galadiman Kano zai ba zai ba to haka limamin Kano ba bai kamata ba to haka babban malami a markazi kaza ko a makanta kaza ko a wuri kaza bai kamata ba da can muna yara hatta cin abinci a wajen malamai ba sai ba ka yadda ga malami ya zauna wajen restaurant ko wajen mai shayi yana siyan abinci kai ko cefa ne baya zuwa ce je ce kasuwa ya cefa ne duk barkanci ne ka wannan abubuwa ana so malami ya zama wani wani mutum ne na musamman saboda ya zama da kwarjini yana da kima da daraja a cikin mutane وحدثنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن محمد الخواز قال حدثنا ابن مسروق ibn masruq wannan wato muhammad ahmad ibn muhammad ibn masruq al-imam al-darqutni yana cewa laysa bil qawi ya'ti bil muqaddalat shine matsala wannan isnadin kawai قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عامر كنا عند هشام الدستوائي هشام ابن عبد الله kenan ko الدستوائي wanda dastiwa din ba garin su bane ya kasance yana zuwa garin ne yana siyo kaya yana siyo gwanjo yana zuwa da su yana siyarwa a garinsu sai ana ce mashi addasiwa'i ba garinsu ba ne eh za ka ji wani misali a ce sunan shi mala abdullahi ba kano amma kuma mutumin kano ba ne wataƙila da ya yi zaman kano ya almajiranci ko kuma yana zuwa kano ɗaukar karatu ko wani abu makamancin haka to ana samun irin wannan yana daga cikin fawaid da malamai suke ƙayyadewa a cikin nasabobi don sanin wanda garinsu ne da wanda ko ba garinsu ba da hishamu da dastuwa'i ana zaune a kusa da shi malami ne fadda hika rajulun minna sai wani ɗalibi kawai kirkirar dariya faƙa lahu hishamu da dastiwa'i ta da haku wa an ta tsatsulubu hadith ce kai kana ɗalibin shi ne kake yin wannan dariya dariya ka zo yi a nan wajen وحدثنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على زاهر بن أحمد السرخسي أخبركم سعيد بن محمد بن أحمد أخو زهير الحافظ زهير بن حرب كنا قال حدثنا إسحاق بن إس أبي إسرائيل إسحاق بن أبي إسرائيل يتي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال مال عبد الرحمن يتي ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام يا فتى ce kai yaro tatlubul ilma wa tadhaku ɗaliban ilimi kuma da dariya haka kyakyatawa qala fa qala alaysa allahu adhaka wa abka lagata malam ai allah yace wa annahu adhaku adhaka wa abka zai kawo mai hujja kenan sai ce fa qala sham sai ce fabki idan shikenan tunda kai dariya saura kuka allah ai guda biya ambata irin usabi ɗin ne masu zafin kai ce ai dariya Allah ne yake sa ai Allah ne kuma yake sa ai kuka wa annahu adaka wa abka wa annahu amata wa ahya ko ce to shikenan famki idan ayan ba tana nufin shikenan kowa ya ita dariya ba tana nufin da cikin ababen da Allah yake kaddara wa mutane akwai farin ciki da ke haifar da dariya da bakin ciki da ke haifar da kuka waɗannan wasu abubuwa ne da ba za su gushe ba suna kaiwa su kawo a cikin rayuwar mutane shi kuma sai mata hujja irin ta yanka alakatu sai hujja ta irin hujja yanka alakatu a wannan isnadi yana yana da kyau sahihi ne a ba shi da matsala wadda sana dafa ilayya abul hasani ali ibn muhammad ibn abdullahi al-muqri wannan munawala kenan a cikin turkur tahammul ta hanyar an ba shi rubutaccen hadisin ya miƙo mini littafin nasa kitabahu fawajjattu fihi wujada kenan ko sai na sami a ciki akhbarna ahmad ibn ja'far ibn salmin قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف حدثني أحمد بن عبد الله الجزري an Ismail ibn Yahya Ismail ibn Yahya ibn Ubaidillah ibn Talha wannan muttahamun ne bil kadhib qala yace ra'ani Sufyanu wa ana umazihu rajulan min bani shaybata indal bait a dakin Ka'aba Sufyan Sufyan abin nan kenan ba sauri ba din Sufyan dan Uyena ya ganni ina ina yi ma wani mutum ba'a da wasa da dariya ina muna ta wasa da dariya a gurin ɗakin Allah a cikin Ka'aba fatabassamtu sai nayi murmushi faltafata ilayya sai juya ya kalle ni faqala yace tatabassamu fi hadha al-mawdi nan wurin dariya ne an zo wurin ibada kuna ta dararraki kuna ta raha da wasa da dariya kuna ta daukan hotuna da bidiyoyi kuna ta kaza in kana rajul da yasma'u al-hadith al-wahida yace mu a zamanin muna dalibai mutun yakan ji hadisi kwaya daya fayura alaihi thalathata ayyamin sumtuhu wa hadiyu sai kwana uku ana ganin alamar tasirin da hadisin ya mushi kwana uku bai ana ganin tasirin hadisin da hadisin ya mushi bayan da ya saurara hadisin na ga bari mu jiyo kasar din daga nan ko wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله